بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين جوة ربيع الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annaba alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba muna cikin wannan littafin mai albarka a lulu wal marjan shi mata baka alaihi shekar inda muka tsaya darasi na sittin da uku za kuma mu tashi darasi na sittin da hudu babi na ashirin da takwas hadisi na ɗari hudu da arba'in da biyu muna da kowa ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta malaiki babu maru ya fi man nama laila a juma'a babin da yake magana a kan abin da aka rawaito dangane da wanda ya yi barci gaba ɗaya dara a ta asuba har gari ya waye bai tashi ba su suna ganin wato abin da ya saba da ya kawo babu saboda ana ganin wato abu ne wanda yake abin abin kunya da abin takaici a ce mutum ya yi bacci gaba ɗaya dare bai tashi suna ganin zai yi ma kuwa a ce dare wani ya kanta tashi da dare ya gana da ubangijinsa to shi ne ma da ya kawo babu zai kawo hadisai a ƙarƙashinsa malaiki hadisu abdullahi bin mas'ud حديث نبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود قال ان ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل an ambaci wani mutum gurin annabi alaihi salatu wasalam shine zikira inda nabi sallallahu alaihi wasallam rajul an ambaci wani mutum wajen annabi alaihi salatu wasalam la malailahu wanda ya bace gaba ɗaya daransa hatta asra hayyawa yake kaga ba dabi'a ga bace amma ja ka samu jiya ko je karan jiya ko je karan jiya wannan yayi wuci gaba ɗaya bai dage ba kamar da su ma gaba ta ta bai za ku ba idan mutum ya yi yau haka wayi ga ya gaba a ganta sallah a za'a ba la'asar maghrib ita to waje din da ta zuwa yin jaji kamar wanda aka dace mota ko gobara ta kaje shi wallahi za ta zuwa jaji sai a ja abu a ce ba wallahi ke yi gaba rashin zuwa wannan sallar da su gaba ɗaya na rana ɗaya haka za a yi mu kuma ga da da jaje to wata ka ce ko na abun zuciya ta karasa amma shi don mutum ya rasa lada da yawa sai ya ga sai maka jaje haka da yau ba Allah ya yi gaba sai ga mutum yana takara zan da zai kuma yadda abin ya faru ba shi da da Allah ya dace ya wani akan aljanna shi za a gaje mai kaso mai yawa da cikin yake sunnatun min al-awwalina wa qalilun dole ma ka sallama sunnatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin yawa da daren sun fi yawa da dan da su ya fi yawa a cikin mutane duka yawa to ba mu kai su kuma yawa ba wajen shiga aljanna da ruwan da da samun matsayi babba ba mu kai su ba to shi dabi'a da gaskiya musamman to shi za ko da yake da yawa ta ko fa illam takunu misalawun inda da tabuwa din da mu fara a kwatanta abubuwan da suke in ba ka zama irin su ba to wajen kwatantawa sai ka rabauta to ka ji mu gaba da yake wannan magana ake yi akan wani mutum wanda ya kwaje da ransa gaba daya bai tashi yayi sallar garaba ba dabi'a gaba ce amma yau an same shi da wannan dabi'a yayi sallar garaba kuma sallar garaba mun sha ba da misali ko da da wucirin ka ne kawai kai raka uku da dare yau ban kai bayan ida ko kuma kai bayan ida da ta barka ka tashi kai raka biyu kai sallar dare kana yi raka biyu kai sallar dare to idan mutum zai yi sai wannan shi yayi kullun ya rike shi kenan ba yana cikin azakirin Allah kafiran wa zakira ya fada wannan hadisi masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata inda haka tashi kai sallar raka biyu haka annabi alayhi salatu wasallam ya fara kana cikin wannan mutane to saboda haka sai annabi alaihi salatu wasalam kare shi ce za ka rajulun bala shaytanu fi udunai ai wannan mutumin kuwa shaytan ya yi masa dadi a kullun sa guda biyu wasu malamai suka ce ba fa ma ba ruwa ne ba wai hira ake yi ana tattauna ana cewa kawai da mun suna yi suna cewa da ba iya da ba iya samun wani kaga dare yayi ba ba sai har gari ya waye ne sai ke sallah wasu suka ce ba ma wani aka samu ba tattauna kawai ake zikira inda nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama da shi tattauna ne yanzu ba ta samu wani kaga dare ya zo har azuba bai yi sallar dare ba suna mamaki akan irin wannan abubuwan kuma in kawo da ga ya ga abubuwan da zai wa da iyayen yanzu duk wanda yawa shekara hamsin baya za ga akwai abubuwan da zai wa da su abun kunya ne amma matasan yanzu ba sa ganin su abun kunya ko akwai su da yawa to kamar haka ne su magabata da akwai akwai abubuwan da zai wa suna ganin abun ba wajibi a samu mutum yana irin wannan abu da ba da idan mutum ya yi abu aka yi gaban mai unguwa ko babban limamin unguwar aka yi aka yi kaza kaza ya ce kai ko Allah ya wajen ranka wallahi wallahi gaba ɗaya garin kowa sai ya ɗauka to ai mai unguwa ya ya tuba ma alaƙi ne ko babban limamin gari wanda shi da malamin yake cewa kai da za ka kai mutum sai ya bar garin ba in yana neman aure an saka shi da ga sai da ya ji ba ya tashi daga gida ya san da koma Lagos gaba daya shine wato um kayyatul abrar kenan hasanatul muqarrabina kayyatul muqarrabina hasanatul abrar kayyatul muqarrab ko kuma kayyatul abrar hasanatul muqarrabina to da haka wannan shi ne abubuwan da kuma gabata suke kallo ko da yake wani abu ya taso to suna wato duk wani abu alkhairi da ya zo ba ta kafa kafa da shi ba ta wazari to shi da Allah ne da Allah ne ce za ka rajulu irin wannan mutumin da zai wayi gari da ya sallar jaraba to irin mutanen da balan shedanu biyu mutunai shedan ya yi maka tsari a kunnuwansa guda biyu au uzura au fi uzuri ko kunnan da guda daya to kaga karkashin wannan zamu lura a ce abu na farko shi ne shi dan jira guda ne ko wata kila daga nan iyaye kuka samu irin wannan gara a ganin da shi ne ran gaba guda ne ce kuka sa kake dan ba guda ne a mu ne ba a samu ka jawa ba a kunna wata kila ko sun aro ne daga al'uzulani ne na ra'as ko yawa shi ba ga bawo jiya ne wato wasu kan kana kana wasu akwai hikimomi ya ce kan ka zawo da kake nan ne ba ku kaji kuma a nan lokacin da ga dari da dari ta yi da cewa su kan jewa ku kaji sai ka ta ka sun ku koya ma ajiya ne to ta sa guda to kaga nan shi ne yana gudanar a nan za kuma aro magana cewa sabani da malamai suke cewa shi ke nan mala'ika ne ko ba mala'ika ba ne a ga wanda za su ba mala'ika ba ne su tsara samun dalili me yasa saboda yana uza ne su kuma mala'iku la yaqulu la mala'ika gawwadu ko ba ba wani ba bayan gida su mala'iku wala yaqulu la mala'ika gawwadu ba ta ji ba ta da wala ya'tuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaru duk wanda su gogon mala'iku ne to tambaya shin tun da an faɗi dan yana ba wani yana bayan gida da shi ya gaya mana yana ba wani yana bayan gida in sha kuka yi zai mana ai ba komai ne yana ba wani dole ya bayan gida ba ta ga sun tsaye kuwa da gobe a kowanne ba ba a bayan gida amma yana ba wani kamar ne zai ma ji je ma je a ba gida eh na taba je je ka je na yi taba je je ma je na yi amma kamar misali kamar kaza kaza ba tana bayan gida amma za a ce ba ta kuzari haka ake wada a wani kan magana za ka ba wuce na yi haka ko na yawwa kaji ya yi rari wani kuzari wanda ne kaza ma ta yi ba tana yi a cikin kaji ne ko to kaga ne ba tsawari ne ba ba ta yi da daban misali ni ma na nade ina kallon wannan karin magana zai ga a wani lokaci zai ga za ka yi kwantaransu tsakanin bayan gidan da rukuce amma an ce ba ta ba ta yi misali to akwai irin irin wayan na abubuwa idan ka ce dole sai an yi ba wani idan mutum yana ba wani dole sai ya yi bayan gida wannan ba dalili ba ne mai karfi gaskiya baya nuna cewa lallai mutum yana bawa bibiya ko kuma dabba yana bawa bibiya ba sai ta yi bayan gida muna da nabi yanzu cewa ya dan yana fitsari kawai mun samu yana fitsari me ba zo da annabi ne fada saboda suna ƙara hararo wannan ne saboda yake dan ba Allah wani zai zo da wanda ke irin wannan abubuwan zai zo da Allah ba yana bulari da ba ka ji mota din nan ko kamar da suka fada akan azaba kabari wai za hannu a jiba a je a zara hannu a kabarin Abu Jahil ai da kowa ya da mu dai yanzu a jira shi haka ce ba wai ji ma do din da zai fada in dai da ba ke yin da baka ji dai ji mutu kariya ne kuma kaga annabi ne ya gaya mana bayan nan ma shi dan yana bana wato a cikin tarihin ko shi da annabi dan ka tashi alola fa ne kan shi sala ka fati ga uku in ka tashi daga bacci za ka alola ka fati ga uku saboda haka shi dan yana gudani kuma yana yi a kullum wanda ya kwanta gaba ɗaya da ne yi kiyamun laili ba. Tab, Allah ya kiyaye. Bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabu Bari al-Khalqi babu sifati iblis wa junubi babu da yake magana akan sifar iblis da rundunonin sa hadisi na gaba hadisi Ali bin Abi Talib hadisi zai da da Allah ya kara masa yadda Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'ahu wa Fatima bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan sai da Allah ya kara masa yadda yake lalle manzo kira da Allah tabbata a gare shi ya shigo musu shi da na Fatima a wani dare وقال لو نسيت رجوع لا تصلوا تنزل نسيت بلاف لا تصلى با أو تروى ألا تصلي يا بلاف لا تصلى با قال علي سيدنا علي يجي يا فقلت سيدي سيدي يا رسول الله يا مأيكين الله إنما أنفسنا بيد الله زكاة ما عن الله تجي rawukan mutum a hannun Allah. Bai da ja hanya ba asana ba asana. In ya ga mu farkar da mu zai farkar da mu. Mutum kenan. Farkar ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai da kuntu dali sai na ne ji sai annabi ne da su sallallahu alaihi juya. Lokacin da na faɗi wannan kalmar sai ya juya kawai. Yace da ya juya walan yaji ilayya ja'a. Bai da mun da amsa ba. shine aulan jirgi da kai bi ba na amsa ba sai mai jiru to ne ba mu sai dai kuma da ya to huwa huwa mudbiru sai na jiyo shi yana jiya wannan ya garibu fakri da huwa ya ko yana buga cinya sai yana cewa wa kana da insanu aksara kai injala wa kana da insanu aksara kai injala ha shi ko dan adam ya kasance ne yau mutu shi dan adam yau mutu ne kawai annabi yana yin wannan kalma an yana misali ga wancan bayanin da kai gane wani zai ga ba yaran ba Allah Allah yake duk Allah ya ga dama zai kan yau mai sallah nan in bai ga dama bai ban mu da wacin sai annabi ya ji ya riwa sai da shi talaba wa kana lil insanu aktsara kai in jadala wa kana lil insanu aktsara yana buga shi da yana kai shi dai ana al insan istidraku jinsi duk dan adam yana da yawan mutu yana da jahiliya akan abubuwa to shi ne haka da ka ga dai zanti ba yaban sa aka yi ba a wannan bukari ya fitar da hadisin a kitabu tahajjud babu ta'awuzin nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatin layli wan nawafil abin da yake magana kan zaburar da annabi alaihi salatu wasallam wajen yin sallar dare da nafil kudi hadisi na 444 na'am daji suke ƙwarai kuwa. Tana da hadisi ne, in kai haƙuri za mu zo babu juma a za ka ji. Ƙwarai kuwa, ba mu gana wata hadisi ne na Allah ba da ita sun sura, mu da nan zuwa, in kai Allah. Hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu. Hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai. Annabi Ali da Rasul Islam yace ya irin shaytanu ala sajiyar jirasi a jikin idan yana zuwa ya kulli ya daure wani abu a kewar ɗaya daga cikin idan huwa nama talata kokari idan mutum ya yi wasu zai kulli guda uku a kewa ko ba ka yi gaji ya kulla ba ƙwarai kuwa ko ba gaji ya kulla ba kake da kan za ka yi mawaye ko wani bangaren sai ya kunna to sai ce idan yayi wannan ya bi wa ala makani a makani kullu uqudatin alayka laylun tawil duk lokacin da yayi kulli da sai kana ji ji alayka laylun tawil kai ba Allah da dogon dare kai bacci ne tsaho abin da zai ga ba ne in ya kuma yin da zai kuma to ba Allah ya mutunta mai tsaho wata tausayi ce ba ta musamman idan ya kuma yi na hukun sai kuma zuwa alaika ne da tsaro da da ran kama mai tsawo ne zai gaya ma wannan kalmomi farko kai ta bacci kai ta bacci ka bai ni sai ka ba to idan ba wa ya farka kada kar Allah ina maji Allah in Allah akuda yana tashi daga wajen jeji alhamdulillah alladhi ahyana بعد ما أماتنا وإليه النشور هو الحمد لله الذي رد علي هو روحي يقول لما أبساته يرى أول أن في كل شيء فرشي shine in Allah ko kuda sai kulli dai gaba ɗaya sai kwance da kansa saboda wannan abin da gaba da fa in ta wada idan ka miƙe kai alwala in Allah ko kuda sai na biyu ba yake fa in zalla da mutum ya yi sallah ko in wato in Allah ta kuda sai na hukun da san ba asbaha da shida sai mutum ka ga ya tsawaye gari cikin misali ayyukan nan me yana cikin da yana da dadin rai ayyukan nan yana cikin dadin rai da annajuwa baya jin haushin kowa wa illa annabi ya ce in ko ba haka ba asbaha qalisan nafsi zai wayi gari yana tsoro durai kage da sun sabe na fada a gida ko fada ba mun fada a kai ba kuma ta fada ko kuma kawai fito kowa wajen su yake sannan kuma bayan nan ka tsala saka da ne ji rauni a wannan rana yana da rauni irin wayan abubuwa idan annabi ne sai ya tsala ne fada ko da yake za in dai ka rika hararuwa in dai wannan matsalar ta faru in dai baka yi wannan din ba to a ranar sai ka samu wani abu wani canjin yanayi Allah sai ka samu canjin yanayi amma idan kai a zuka bin Allah ne ke mace ka shi dai mutum ya yi to Allah ne ke mace shi ya kauce wannan gabobi ai ka ga kamar hadisin wato kawai imani ake bukata kai hadisin Abani bin Usman da Annabi alaihi salatu wasallam yake duk wanda yake bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim da uku da sabi yake jikin da wani samu kutuwa ba a nan yinin gaba daya shi wanda ake ruwaya shi rawu kalibin malamin sai kalli malamin sai ga ya ce babu a domin annabi cewa ya an canje wa rabin jiki ya fitara yake waje ba ba in dai ka yi sai ga malamin da yake zuwa kuma rabin jikinsa a waje yake sai tsara waje ne ajaban ya azana kana kawo wannan hadisin ka ce annabi ya ce wanda ya biya da sahabi rabu cikin sa wajen mutu ba sai malamin ya gani yake to bara ba Allah bara mu gaya ba yake lokacin da wannan stroke ya same ni da ranar sai Allah ya yi gomin kaddara ban biya ba haka yake wata yake wannan stroke ya kama ni ban biya wannan addu'a ba kwale ne yake hadisi yana ne yake randa kaddara za ta faru sai bai biya ba la hawla wala quwwata illa billah yana nan su koma cikin hali ali wato wanda ya rawu wannan hadisin dan sun yi layin da bila ya zolo ma asalin ke ila da na ji kama za ka gani malamin da yake wannan bayanin stroke ne ne yake ranar da abin zai zane da yake wallahi ban ta yi da biya ba annabi yake in ka biya da dai ba har gari ya waye Allah ya kare cikin ka bismillahir rahmanir rahim la zolo ma asalin kuma dan Allah ya zolo rajulun shi za ki zo yayin da kike yi a karka iske da zani kana da dabburin ma'anoni Allah zai taimake Allah ya dakar da mu to wannan shi ne to sai yake cewa idan mutum ba haka ba kuwa zai waye gari yana cikin kunci yana jin hauji yana jin hauji kowa bukari ya fitar a kitabun da ake babu wakari ke rani a raƙabiyar da rani idan ran yi salli da lai kawai da yake magana akan cewa wato idan yana yin kulli guda uku a tsayar mutum idan bai yi sallar dare ba wata ta yi kai sallar dare shi ke ba ni daga wani ashirin da tara babu ce babu salatin nafi na ciki baiki wa jawazi hayatul masjidi babu da yake magana akan an so mutum ya rika sallar nagula a gidansa sannan kuma ya halatta ya yi a masallaci ya halatta amma mustahabi ne ke a gida haka ake to ana so ka rika yin a gida saboda alkhairai ba su yawa hadithu bin Umar an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yake ij'alu fi buyutikum min salatikum annabi alaihi salatu wasallam yake ku rika kai ma wasu daga cikin salloli a gidanku yanzu ko kana da wani guri da ka da duba kana na kula a gurin sai daga cikin magabata ko imamu Ahmad ko wani sa cewa har yana sanar da wato iyalin da cewa an zo ne ma na kike na tafi masallaci a cikin gidan da ne waro da guri an yake san da sallolin na fada inda mun ce kun ga mun ce babu abu yana ne kana raka da riyo ku tana mu da alala sai ce na an zo ne ma na kike na masallaci wannan gurin shine masallacin sa in ba sallar garin na wai je ta sallah gurin to yanzu ko a gidanka akwai gurin da zai bayar da lallai nan gurin tana sallah kuma wallahi za ku ga da magabata haka ce za ka je ka tsara da bujin ka a gurin a ne yake sallah ko da duba da yana sallar nafila a wannan gurin yana akwai aljanni da yawa to da haka yana da muhimmanci kwarai da gaske har ka yi sallah a gida kada a bar gida kawai dan za ka yi irin wayan abubuwan wani za ka kace ya sake yin sai za ka ba gurin sallah Allah ko za ka ga babu kawai yanayin aikin za ka Allah a ina za ka sallah Allah babu kaga wanda su magabata da gurin sallah da gidan su kan makara idan aka kira shi da injiniya su yake kallo ba wai gurin su ventilation ba amma mu mutanen ne sai aka zo za a ce shi da injiniya gurin ventilation ake so iskara ta jiga sai a ce kaga ana so ta zama mita kaza sau fadi ya zama mita kaza shi ne fa kawai da sabo za ka je ga mutum ya mutu ba inda ba sai ai mu wanka a makota Allah makara ba ta biya ni na zo wuraren da makara ba ta biya sai dai a fito da mutum ko dai amma a doro ko gareji gidan da yake gidan zama gurin da za a wuce ai wannan tsoron asiri ne wallahi to su magabata ne da ke aka rura a ce to a aure makara shi za ga iyayen ba da sorayen su can fadar ba ko ba ka bane yanzu wani aiki da kishin ne manya soro dan mai kishi amma su da za su ga soro manya to ka ji ba a zo jira shi ne kawai ko soro shi ne gida yake amma da za ka je ka ga gida ka babban mutum a unguwa gidansa kamar ba saraki ya yi koraye kusan guda hudu kowane wallahi kowane lokacin da ya Allah ya ji ai Allah zai ji ka kawai Allah ya ruba ji za mu zama lafiya to wannan shi to wannan da yana da muhimmanci gaskiya kaga shi ma matsayi abubuwa uku ba za a gane wurin da mutum zai rika kalla da doro yadda makara za ta fita da inda wani aiki zai kalla duk magabata sai sun ga da ilimin duniya kallo yana abubuwa cewa idan na ji na zan tsugunna ina zan kalla alkibul agoba ya zan bata sai a ce a ka ji yadda gurin tsugunna ya zan zuwa na kallon kudu da arewa wallahi haka ke gini amma ka iya zuwa kai da ra'ayi ma gini ka ba sai a wayan nan ko dai ba ba ba saboda iya tunanin kawai iya na zaman nan din shi ne watsala ba wanda zai zo ba da shi ne kana ga ba wannan zai ce ya tsala shi an ga ba yanzu za ku mutu ko kaza kana halar ko da mutuwa kawai yanzu ba ta wani ne zai eh Allah ya dace da to wannan shi ne wala ta tafi ruha kubura kada ku mai da gidajen ku su zama kaburbura me yasa aka ji gida da kabari me yasa saboda a kabari ba wata sallah da zaka ka gaba yin da anan sallar da kai ce anan zaka ji ka dinka da ya rawa iya wannan ce karin da zaka fata nan ne gidan da ake aiki duniya da ake aiki amma lahira gidan girbi ne girba ba wallahi ka gaba ji ka tsare ga abin da ka duka ji zaka girba tun daga kuma yin tsore ne shine barka tun daga wannan gurin zaka fara ganin shuka ka tayi yawan da gobe ba ai da mutum ya duka ne zo kafin ya girbe ya rika kallon da yana cewa kai ai Allah da za ka ba amfani da yawa ya tuka jinka ba ya rika a wanda zai ma gaske ne wanda ke yin kirdadu alheri ya zai ma kirdadu ya ana tsammanin gangan ya kaza wannan goyon za ta bi da buhu kaza ko to a kabari ce ma za ka fara kirdadun cewa ai Allah bai fara hazazo cewa aljanna ba hawa nan da zai samu saboda irin alkhairar da yake samu a kabarin kallolin da zuwa ta yake zama ayyukan da zai yi suna zuwa ta yake zama gidan su an fada daji tun daga nan zai fara hararu yanzu ba wai na kana ba yake tsayawa a iyaran ba tunanin a wannan level ne shi ne ta tunani saboda yana ganin alamun nasara ko da cikin haske da nasara da riba da annajuwa yanzu tunanin da kawai Allah ya kare da dauki domin ta ce kololuwa ko bene na kala yanzu wannan tunanin ya koma gara daga zaman mutum ya fara tunanin ai ya ci jaraba yanzu kawai tunanin da yake da zai zai fita ai ba shi da kai ce ko ba haka wani bai da kai ce ko kaɗan kawai koyin kake kallo kuma koyin sun ma ka san cewa kana da riba kololo kake so za ka ba ka da kai ce za ka imanin cikin kabari wanne yanayin yake imanin ainihin wa imana idan yana cikin nima to tunanin kawai matsayin yake ya wuce wancan gida to da haka a rika sallah a gida kuma yin sallah a gida yana da kawai da yawa na farko a gurin ka iyalin ka za ta ga wani abin da ake yi da gane cewa kaza da take ba daidai ba ne ko da wata tambaye ka ba za ka gane kaza da take yi kuskure ne sai ka gyara kawai domin in kai magana ma za ta ce kai ma ta ce domin kada yi ta gani to yana da fa'ida yin sallah a gida domin ƴaƴan da ma za su gani wani tayin ma za ga wani ɗanka ne ya zo ya ji ka sallah to wani yana da kwarai sosai da sosai sannan kuma annaba alaihi salatu wasalam ya fara hadisi na gaba hadisi na ɗari hudu da arba'in da shida ana bi musa al-ashari radiyallahu anhu abdullahi bin kayyin kenan kana yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثل الذي يذكر ربه مثال wanda yake ambaton ubangiji zikiri ko already mun ga mun bayani ko dole zikiri ba wani wanda ya musalla sai da dole duk abin da zaka iya bada ana maka sallah in kace qur'ani ana biya ji Allah shine abdadu zikiri ko wanda zaka zo kai sai har an ga ma lada ko wanda harfi idan kace salati annabi ana yi a sallah in kace istighfar ana yi a sallah duk abin da zaka faɗa za a cikin ana yin sa a sallah shi za idan kai sallah ka kunshi kowane irin jiki to shi ne take misalin wanda yake ambaton ubangiji sa wanda shi la yakuru rabba to wanda baya ambaton ubangiji sa shi kuma ya zama mun fada banda sallah kowane irin jiki in zai shiga gida ne idan zai fito ne idan zai zauna zai tashi da gurin zama ne idan wata ya annaba ne da su sura an ga ya mana cewa in ya zauna a guri kafin ya tashi abin da ana kalli yana karanta rabbi jinni wa tuba alayya innaka anta tawwabul ghafur ko tawwabur rahim ko dari irin wannan ka dauke shi ba nabi ko ta kake ko da nan da kake kana ta duba waya to sai ka rika tuno wannan kai dai ana la kalla annaba ne da su tunan yana yi dai kafin ya babu duk zaman da yi aka samu yake idan ka yi da ana ganin yana yi alal akalli dari to da haka mutum ya yi kokari ya kiyaye wannan shi ma zai samu fawaid mai yawa sannan sai ya hawo abun hawanka bismillah alhamdulillah subhanallazi sakara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun in iya ran kariya shi ke in kuma za ka ƙara za hakan ce wato wato sai ka ƙara عز ربي إني ظلمت نفسي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كفدو أن كريم من ذيك سو أبو هوا كان أشياء الذاكرين الله كثيرا ومن في ذكر قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وإن أبوه عند بكاتا دو ولا أبو ذلك كان بك الله إذا أنزل يدي أول جاهدي لا يزال الإنسان فرقبا من ذكر الله kada aikin ke guje kana ambatan Allah wannan ji ayi kana ambatan Allah duk wani abu da zaka yi ka nemi ne annabi yake a lokacin shikenan ta ji wani idan zaka yi kai ambatan Allah idan zaka dube ka ambatan Allah zaka ji gida kai zaka fito kai duka wannan shine zikiri to mutanen wanda yake wannan da wanda baya kamar rayuwa da wata ce kuma wallahi idan mutum ya saba irin wannan abubuwan za mu ga yana samun wani wata nutsuwa ta musamman kai ba za ka iya expression din da biya mutane ba za ka iya ba kawai idan mutum yana so ɗan ɗan ruwan nan alawar shi ma ya rike amma bayanin da mutum yake jin daɗi shi za a amali muna abdul alim al'arani abin da ya gaya wani wato wata almajiransa kenan yake muna cikin wata nutsuwa da jin daɗi لو يعلم لو يعلم الملوك ما نحن فيه من الوقار والسكينة لجادلونا عليه بالسيف muna cikin wata irin nutsuwa da jin daɗi da a ce sarakuna sun kai irin wannan da su jinya ke mu da ta koguna don su kwace wannan nutsuwa me yake nuna ambatan Allah ala bi zikrillahi kadma ilmin suru to idan mutum ya koyi wannan jinya wato mai ambatan Allah da yawa duk wani motsin ka ka san me annabi yake a bada sai sai musulmi ya zama babban abokin ka a ce ka san alƙaɗin nan kowanne kai a sama ka ka san me addu'a ne kowanne cewa du'a kaza zikirin inda kaza duk ka iya hadisin musulmi ai abun kunya ne a gidan ɗakin ke yanzu a ga su ta taban ka bayan sunan musulmi ko a duba usulun ka bayan sunan musulmi wallahi ka yi asara da Qur'ani da hadisin musulmi babu su to kwanciya kake kamar rogo ka tashi kamar dankali misalin da nake a ranka shi ne kaga rogo da dankali duk wani karamin boka zai iya afsara da wuri ko don ba ka da wani dariya ba ka ta tauri ba kana so ka ga maganin tauri ka so maganin tauri shi ne hadisin musulmi ka ajiye a gefen garin ka ka ɗauka ka riƙa biya a yau da gobe sai ka kiyaye duk addu'o'in da suke cikin kana iya za ka kaje sannan muna magana wa ne ana wata addu'a yake cewa a kankara ne abda da yayi ta nuna cewa yana da jami'in sirrin musulmi cewa da ke sirrin musulmi karati haka yi kamata duk mataki ya zama saboda ina yau fara wannan rayuwar da muke kallo an daina ciwon turanci ciwon mutane aiki to sai kai kanka dafa dami da addu'o'in annabi alaihi salatu wasallam idan kana yin zikai ko wanda za a ba ya ba kariya shi ne malaiku su za su rika gado ta wani shugaban kasa yanzu da gwamna da kaza da kaza duk escorters ne da su ana ganin saboda haka escorters din ba a ganin su ya individual kuma ba wanda yake shi ce ka to wannan shi ne abin da ya kamata ko da su rika kallo cewa wato addu'o'in annabi alaihi salatu wasalam kariya ce ga dan adam ne kokari mu rika bibiyo ko da yake to wannan shi ne shi ne malami yake ya cigaba da gaya mana cewa wanda yake an bar annabi ne da Allah sallallahu alaihi kamar waye da wata ce ne a sai da yake abu da mamaci yake ta kai kije abubuwan da ya azara na ambatan Allah domin ya tsaya to mutu akai wa Allah ya kalli zani illa mata wa an ta'ayu sawfa yura ba abin da zai Allah ya kara ba shi lafiya ba ana rike shi a wannan rabu an rufe shi a rami ba wani abu da zai kuma ji a bashi lada sai dai sarka jariya wannan da mafi amma yayi wani aiki ya bashi lada babu babu to dai rika tuna ya rika ta kai ina wa shi ne rayi ta aiki shi ga kin ya samu a babu reconciliation ne mai yawa ba ya ce amfani da lokutan ina wa shi ne ta wannan abu ai da Allah alaihi salatu wasalam abubuwan da ya ja hankalin mutane ce wa faraga da kaula tubli idan in amsa kaula kan hayata da kaula mauti shine wannan ka amfani da riwajin ayyuka kafin mutuwa da zo idan ka zo ba za ka ci ribar mutuwa ba kawai iyanan ya tsaya Isa Allah alaihi salatu wasalam yake cewa a bisa ibn Abbas na Bukhari cewa idan mutum ya mutu abubuwa uku ne suke bin sa guda uku ne za su yi annabi alaihi salatu wasallam yake fa yanzu asnani wa yabqa wahid guda biyu za su dawo yace guda uku shine ahluhu wa maluhu wa bi eh wa amalu ahluhu wa maluhu wa amalu da ƴaƴansa da kuwa da abokan arziki da dukiyar da wani a jikin sa za su idan san dole za a ko ta aure ba kanta misali nan za a ji wa amalu da yake sa sai ce bai ji usmani wa yabqa wahidu bi su dawo ɗaya da sai ce alu wa malu da iyalansa da dukiyar da za su dawo don habbar mijin da aka kai jirgi ta an dace ka san barbuzi wannan kuma ya fi da ake rubawa mamaci in kana karatu gurin malamin tsoro haka zai ce ba saboda haji sai an dawo ne to ka kuma ya dawo motar da ta dawo abu kabar mata aka dora da kai ta dawo komai in dai duki ya gidan ce ba da dai ta wallahi kan insani illa ba da abin aikin ka kawai shi kada ba wani duk wa'annan sun dawo ba ni tsaya ya ba ki awa daya wannan muna yawan faɗa ba mu sha'awa hakan da na cikin gaba ta da yawa amma sha'awa eh sir kana roƙa wa kana maji a gurin Allah kana cewa Allahumma sabbitu inda su'ali wa inda su'ali mun kare wa rike Allahumma fil lahu wa amu sabbitu inda su'ali kai kai musu wannan kai kai wa Allah jirani innaka antal rahimul haka kai kai wa Allah ya ubangiji kai ne mai jin kai Allah kai gabar ba kai masa rahama innaka antal rahimul ghafur da yawa za ka rabu biyowa ke kawai sai a dawo a fara tunanin babu kano su babu kai a ji a guda hudu sai wasu ya ga yi kaɗan kan gurin da yi sun ba biyu ba ce a ta mutu eh sai a zo a tambaye shi cewa guda nawa za a zama jira ake ɗebo kuɗin sai ɗebo kuɗin ya bayar shi kan ana zama kuma sai a ce to kuma ai kamar ba a sauya ba sai ce to a je a ciwo gure ne saboda wani abubuwa ya gangantar da mutane a ciwo gure ne yanzu kamar guda kaza a kawo madara titin da zai kuma zaro kuɗi ya bayar da an ta koyi kuma ji a ba da a ai kuwa sai kawai shi ba za a ba da yi ba ce ba ai mai girma mai masara sarki sarkin kaza ya cire haƙi ne kaza shi kenan kuma ko ba haka bane gaba ɗaya shi da ko ba an kira sai wani ya ce ai wallahi bai kyauta ba ai kaza kaza ai wani ya ce ai ba da haka ai ka shi ke nan fa kawai gaba ɗaya gurin ya koma haka ya ba da ai shi gwamna ai ya kunna tutar ne daga shi ke nan yura ba ala gaba ta malam haka mutane ke kai abin da za ka yi da kanka Allah duk abin da ya kamata a rayuwar nan ka fara kanka da ranka ka fara idan ka mutu ba abin da za a tina na ba ina da kama wannan al'ummar da kake gani malam ha ba malam kin ta ba dubu goma da azara haka za a je a je a je domin je sun cinye ta wallahi Allah je sun cinye ta bare ko ai wanda ke wasiya ka ga jakin da kuke yi wasiya ya ce to shi ya mutu ta ai mawa mai ce da ta baya ce shike nan kuma za ka tunda yana da abun hannu wallahi ke ta hau wasiya za ta hau sai dai wasu su zo an an bukar sun sa ne misali cewa wani ne yana da yayi kuma wanda da ya bi shi kuɗi kuma a nan ne za a jira yawwa sai da yayin zaura ko kuma ba bawa bane akwai kanin amma zidoniya ne shi kuma bai da komai a nan za ka ga alfa na omega shi ne shi karamin kaji shi ne shi ne omega saboda haka shi zai ba da ubangi a ba zuka ba wace zai ce lemo ne zai ce saboda haka za a zauna abin da zai hada su zo da haka wannan shi ne abubuwan da ya kamata mu lura gaskiya wannan rayuwar kai za ka yi wa kanka tanadi in ko ba haka ba to wallahi da ya zaji wa wato zuciya da ba ba to shi ne malai yake ga mana malai ya fitar da hadisi a cikin wato fi bukari a cikin kitabu da'awa babu fadlin zikri lillahi azza wa jalla babu da yake magana akan wannan wato ambatan Allah ba bakin sarki ne girma da buwaya hadisi na 447 hadisi zaid bin sa'id أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ أجرة من حصير shine ko annabi alayhi salatu wa salam ittakhadha hujratan min hasir fi ramadan wato ya riki wani dan karamin dai wanda rufin da aka yi ma da irin gangariyar wato da jiro haka sai wata tawarma a cikin kaba a cikin wata Ramadan fa sallabiya layali yayi wato yayi sallah a cikin wannan sakin tsawon dalali masallaci salati na min ashabi wasu da abai daga cikin almajiran suna gane cewa annabi yana sallah da a wannan daji kawai sai suka zo suka riga bin su sallah sannan ba ali babihi yayi da gane tunda kun ga dakunan dakunan mazan kayan cikin masallaci yayin da sabu annabi ya gane cewa ana bin suna zuwa su dinki sallah jahala ya kaudu sai rika gaba a ɗaya ruwa ya da ruwa a dawar mufrad daren farko ne ruwa da ruwa ka bishi dare da biyu kuma zuwa aka ruwa ka bishi mutane suka rudu labari ya yayi dare na uku haka a dare na hudu sai zaman sa shine ya kaudu jahala ya kaudu sai zaman sa yake fitowa fakaraje ilayhi har azuba su a dajira har dai da wuce karta asara to da gari ya shiga gaba ɗaya za ta kiya mun dai to waye da jira waye a dajira liman ya kiruwa ai ba wanda zai kiruwa kowa ya zo a ranar da hudu ke har dai da aka ne yana jin ziyarar gudu yake fitowa to da haka fakala da ya fito fakaraje ilayhi ya fito da azuba fakala ne ce kada arabtu alladhi ra'aytu min sunaikum yace na san abin da na gani daga ayyukan da kuke a kwana uku nan a jere din na san me kuke fa sallu ayu anna fi buyutukum ya ku mutane ku rika sallah a gidajen ku fa inna afdala salati salatul mar'i fi baiti domin mafi alfalalar sallah wato shi da mutum ya yi sallah a gidansa illa al-maktuba in ba ta farin lafiya kace ta farin lafiya ce so kai a masallaci sau da haka ana so mutum ya rika sallar nafila shi za mu gani da muka yi kare sallar dare ko sallolin wuce ai ta kai annabi gaba ɗaya a gida yake sannan ba a kalfajir a gida yake da ya so masallaci ta da sallah ta da sallah to ana so na wasu bai gaba ɗaya su zama a gida ana so to ko da ba kai gida ba kana wata a masallaci to ana so wasu kan tsaye da gida musamman tsara dare idan ka yi rawajib a masallaci misali saboda ka tafi wa wasan kawo da waka da hawa ce dare to ya kamata kuma ka yi sallar dare kuma a gida shikenan ka ba ka bar gidanka ga kawai ba domin kawai ba a gida kawai so da haka wannan jiwa haka ake bukatar sa malam yake bukari ya fitar da wannan hadisin a kitabul azan babu salatin layli babu da yake magana akan sallar dare babu da yake magana babu amri man da aka fi salati babu da yake magana akan al'amarin wanda ya fara jinjiri a cikin sallar sa bai samu yin kwamfanci ba ya daji ya rika sallar har jinjiri ya fara wato kada أو استعجب عليه القرآن استعجب يعني سكت يدور أسين تلاوة ما تكو يكاكل لو النور سين ذاك دي تلاوة كلا جنب الجيو لا تدعى والله لا تدعى to mun lokacin bacci zai rinjaye da je gaji ka ma rasa ina kake da zara an samu wannan yanayi shi ne ta da alaihi alquran qur'ani wato ya fara ya fara wata ya fara kakare masa au zikiri ko an bada Allah da yake wani ba ga a dole yake zikiri azkar salatu annabi amma bai da yi mai rike tarbiyyar yana rikewa yana faduwa ya kawo ya kuma rikewa ya fadi ya kuma rubuci bai ma da inda yake rubuwa ba haka to sai yake bi an yarkuda cewa ana umarnin su cewa lallai ya zauna ya kule ji ya kwanta kai a rakabi ga kabu mai kaza wawo rukudu ya je kwanta auya auya ko ya zama sa hatta ya zaba an hudani har sai wannan tafiyar ko kuma wato baccin ya ce ko ya ne ya ko bacci har sai ya ce to shi ne babu da zamu biya babu karshe da zamu biya ke hadisi an bin malik radiyallahu anhu kan da kana nabi sallallahu alaihi wasallam annaba ne da ya zo ya shigo bai da amlun mamdud kawai sai yana zuwa sai ga wani igiya an daura ta an ja ta bai misali da yake tsakanin abu dai guda biyu wani ke kiran filastin da ake a cikin masallaci sai ga an daura a cikin wannan an kuma daura ga wannan masallaci a dauro daga wannan windan zuwa wancan an daura igiya sai annabi alaihi salatu wasalam yace ma hadan abu wannan igiya gare alaji ya hada hablu da zaira wannan igiya zaira ce ya rasulullah wannan igiya da yake gari ta zaira wata zaira zaira bin jihar baiwa Allah ku duba muku da daga sama aka daura auren da wai amma kiya mun ne ba ba za ta dena ba to daura haka sai ta daura yi a kawai a wajen nan kai da kai da ba da rasta Allah kai wai idan ka ga shi sai wa ne do kawai sai da ko ne ya ba ji ba sai ka makale a cikin jiya sai ka zo da makale a cikin ta فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا زما لي da su tsani ta da ke kullu warware ta kwanje wannan hijiyar gaba daya warware ta bi salli alaikum la ta'u da ke yau idan mutum zai salla ya yi cikin lijaji wannan shi ne abin da ake so an yi da ake so hata sallah idan ba ka jin daɗin liwafi ka nemo wanda kake jin daɗin sa kwarai kuwa domin ana so idan wato idan annabi alaihi salatu wasallam ya tafi sai yake alaihi salatu wasallam ku ji yadda mu dadi da sallah mu kamu ni dadi su ka bin su ne sallah ba ta ce mun huta ba mutum ne gama sai ka ji yanzu na huta ina su hutun a sallah yake mu ne idan mutum ya gama yake ka ga na wallahi da na huta wai ya ya huta to su ta kai ba ta kyau a kan da kike za mu huta su yi za a ce so ai mun ja wannan magana cewa liman da rawa ba ke yi ne fito yadda zai rika kawo mutane duk gajiyar sa yadda in kabu mutum sallah zai ji ba gajiyar da shi ba shi sallah sal gajiyar da daban kuma sallah da daban to yana da kyau bi baban mu rika koyon wannan cikin gajiya cewa a rika kawo mutane nishaɗi yayin sallah to saboda haka bai da fadara annabi alaihi wasallam yace bai da fadara da zarar ku ya samu alfatru shine ya samu gajiya ka tala da gije da zarar ya ji ya gaji to yana samun wannan gabar bale ya kawo ya zauna to mu ai mun biya a baya ana iya sallah a zauna ko sai kai a lobi in da jin da gagara Allah ya baka mana da Qur'ani ko ba kwanta shikenan da wannan shi ma kun ji yadda hadisi yake bukari ya fitar da shi a kitabu tahajjud babu bayi sarau ne da tasiri da ibada babu da yake magana akan ba a san mutum ya tsananta wa kansa akan ibada ana so kai abin da zaka iya a an da hadisi ko na kula da mutum sai wasu matasa guda uku suka shiga gida annabi alaihi salatu wasallam suka ce rana ya ibada annabi take haka sai yana kaza yana kaza sai dai daga cikin jeji wanda ma aka zabantawa amma yana ibada haka sai dai yace to ai shi da yau in ya fara ciya mun dai kullum farkon ne ya aka jindare ai ya mutu sai wani dai na ba sai kuma yace shi kuma azumi ne rage gaba ɗaya rayuwarsa sai kuma yace ina aure aure wani ya aure zai shagala da wani abu ba shi ba aure annabi ya je su ya fito yace ina zamarin nan da ke wannan magana suka ce ga mu sai ce ku guda guda ku sani cewa ina yin da shi kuma ina cewa wallahi yace sannan ina azumi kuma ina ta yace wa ada zawajin nisa kuma ina auren mata saboda haka wannan abubuwan da kuka ɗebo ba sunna ta ba ku ba ma rajo an sunna ce ba laifin haka yake wa mutum saboda Allah wannan shi ne ka'ida shi da Abdullahi bin Amr bin al-As kaga da yazo annabi yace yayi kaza saboda samun kun Allah da yana da kauri wajen kun Allah annabi yace da ba da zaka dau Allah ya ce ya mu dawo yace ya ma da ya mu dawo yau yayi gobe huta annabi yace to ai la ya ma liman ka da wanda ya azurci gaba ɗaya rayuwar da kuma ai bai da azumi lokacin da ya tsufa ya dauki da sauki sauki amma wallahi bayan ya mun yanda sai da yazo yana cewa ina ma na dau shawara da annabi ba haka ba amma duk da haka saboda karbin hali irin da Ibn Amr bin al idan ya zo ba zai yi yana yi da ya saba yi yana sabanta ba sai ya dauki ya zo ga ni yana azumi bayan kwana biyu sai ya yi da ajiri kamar guda biyar sai kuma ya hutun kwana biyar yace saboda kan kwana cikin munafikai dan da annabi yana nan suna yi ya zuba ne to sai ya kawo wannan sala haka ya rike Abdullahi da Abu Bakar to da haka wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske mu kula da shi kuma mu kiyaye hadithu Aisha anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da kana alaiha wa inda hamra'atu sallallahu alaihi Allah ya kara mata yadda take cewa annabi ne da ku sallallahu ya shigo gurinta a lokacin da da bakuwa wata ba ta gazo fasali sai annabi yace man hadi wannan wace ce kuma sai a dena ne cikin wato garbiya da gida da ta shigo gida kan da bakuwa ka tambaye ba da gidan ba ne shi kai ba to wasu ba ta wannan zai zama matsala eh ka tambaye su da ce wace ce wannan domin sun tarbiya da wace ba ka ce ta kuma wannan ba gida ko ba ka wani amma wajen wasu matan sai wanda ya zama matsala cewa kaza kaza su ba a yi da su ba idan billahi ya ce wajen za ta gaba babu je wa kai gida ba wajibi ne ka sani cewa da ina take yar waye a ina kuka gamu duk wannan tambaye ka ce kana da wurin na ai duk wannan abubuwan sai ka tambaya ko wace ce na ko a gaban da ne ba gidan ka bane kawai ka duba maslaharka in ka zaga wanda za ka yi in kana ganin sai ka ga kuka ce to ke bai wa Allah zo wannan da ya dace ya danganta ai ya danganta da salon ita ma yanzu zan misali idan ka shigo kai mai gidan kana zuwa mata gidan ta ce zan zuwa da ka bai ma ido sai da aka ce ka matsa ka wuce kana kallon ka ba ya kamata a gaban ka kai ma su ce wannan yar waye ko ba haka bane dan ka nuna masa kai da alfanu ne da gidan ka ne amma idan da gani ko ta girma ba ka ba komai ka wuce ta da kace to wannan bai Allah da gaina take ba laifi bane maslaha kaza da kalla kawai ai da ban ji aure maslaha kowa maslaha kansa yake duba yawa mabudin na da misali in da muke yawan faɗa cewa maslaha wani ba ita ce taka ba kalli taka kai shi wani yanzu da ya auro ba zo ra maslaha ce ya kalla kai ma kalli taka ba zo ra ce maslaha ka ko da ya auro da da tije ne shekarar ta kawai inda biyar ya je auro ya auro ya rinka maslaha da yake kallo ku ya yanzu ba za ku rike ne ku yi babu wallahi ba ba za ka aura ba ku za ku aura maza maslaha da zai kalla yawa ya kamata a duba wannan ko da yake kowa maslaha da yake kallo menene dai menene abu da yake jin zai wato zai tsore masa a cikin tafiyar haka aure Yanzu da haka kake shigo gida ka abin da bai ba ba za ka tambaya an ɗaya da cikin kwanaki dakka ya bani wani misali ne ban kai cewa wani bawan Allah lokacin da zai zo da tibi lokacin da zai aure amaryarsa aka ga yara da yana manya suke tarjima cewa ai kaza kaza kaza kaza eh wanda da haka gobe gidan ka san dama illa sai sai illa ai mace kima da ke cewa kar ka wani mace gidan ka miƙe hawa wai sai ka auro maka kaman wanda alaka kai ciki yadda wannan ba Allah ya haka haka shi eh haka shi to an ka ya da je ga rika creation to tana kai tana kai tana linke su kaf to kada ba nan ko ba shi din ta da ni ne wa kuwa to shi ke nan kuwa ki kai da sun girma to yanzu kan dawa ga dare wannan clip din ne din da ke gaba ɗaya na duk abin da zai ka zo ne da kuma za su yi to tana da ƴaƴa manya su gari biyu ko ba Allah nan ita kanta wannan ka san ai ko ne tsohon mata ya bura namiji ka ita kanta da abu da haje da kan da ƴaƴa duk kowa ne gidan su duk manya ne suka rige ne suka gama abin da ya muka zo ya auro ta bayan wani lokaci wallahi ni samu rashin lafiya ta masa ji ba ya zuwa sai ya wannan budurwar da suke baya ta ce daukar ba ko fitsari ne da hannu da kai ke wannan aiki da kai ke yi da biya ma bukatar ka fito ne ita wata ba ta iya yi sai da dawo tana shi babban nan da yazo yake yake ga abu da yake abi akwai hikima a wannan a'a wai akwai hikima saboda su kanke ƴaƴan yanzu ba za su yi wannan ba shi da wannan lokacin waye a cikin ƴaƴan zai zo ya zauna da shi yanzu babu wallahi ta take dibar ta gaba ɗaya ta kai dibar ta ita kanta uwar gidan yanzu zaro tana yaba cewa haji akwai hikima ne yawa Kowai na abubuwan da yawa za ku ga da yawa iya mutane to da yawa wani zai yi waje a yanzu ya rike ne sun rike idan ya rike akwai wani Allah da ta ta guza da karantarwa za ka ta ganin abubuwa ta taba gaya mu ƴaƴan jamaiya ta ce mu malam da kuruciya ta har yanzu nake yayiwa amma ƴaƴa na sun hada da aure har bai wa Allah ne shi ko ni dai ban Allah tana cewa yawon banza ake zo ne wannan wannan ne irin tunani ne dan Allah wai wai zai zo ya rika wai ne ba da miki ba mun ba da miki akwai abin da ba ku ba ke gan ta da Allah kan kai kamata ba ke kamata ba san eh muka ga wa zai so da haka wai ina uku dole ne wajibi ne mutane su rika la'akari da shi Allah ba daidai ba ne alima na ai abin da na ba da shawara abu ne na sirri abu ne na sirri ya kaga akwai wani addu'a ne ita ba da akwai wani addu'a ne akwai wata kai kadai take da ba to annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa ce wannan kalan take kurana take ai wanda ce takuru bi salati a karka bayani cewa ka san ta fara sallah ai ba je ne sallah ne kaza ne kaza kana ma sai na ji da ka tada da saboda an faɗo za mu wa da tun yau wai din ta take ya na ji alaikum ma bi ma su bi ko yace na wuri ku da ku rika abin da za ku yi fa inna allaha la yamallu domin Allah madaukakin sarki fa wallahi la yamallu ko la yamallu wala abai wato la yamallu hatta tamallu kaga kamar a nuska ta ku ba akwai kuskure ko kuma la yamallu ba abin da yake ko dan da ubangiji mana wata ruwa kuma la yamallu Allah baya kosawa hatta tamallu har sai kun kosa Allah ba zai kosa ba saboda kan da lokacin anan gaba kamar da yake tsaya iya abin da zaka iya shi da ahabbu al-amali ila Allah adwamuhu wa in kalla to wannan shine hadisi na karshe shi da hadisin Aisha Allah ya kara mata da Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wa kana ahabbu din ahabba din ilayhi ma da ma alaihi sahibi shine ma bayanin da mafi soyuwar na kara da wannan ko shine ai wa kana ahabba dini ilai haka yake na gugu mafi soyuwar addini a gare shi shine ma da ba alaihi sahibi abinda wato ba abokin yin sai da huwa mai nayi sai ka addini kake na wala a kullun sai kai shi Allah ya gudu shi ne ahabbul amali ila Allah adwamuhu ko adwamuha wa in kalla hadisin da nayi hadisi na karfi hadisi Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana annabi ne ya zo zuwa yake idan aka adukum mawwal sallu idan ka yanke ya fara jingidi yana cikin sallah bal yarku da koma ya kwanta ko hatta da haba alhun nawm aje mutum ya tafi fa inna alakum idza sallahu huwa na'i domin idan ka yanke yana sallah kuma yana jingidi la yadri la annahu yastajir bai san ko wani gina ba neman gafara yake a sallar sai subba na ko ko zaki kan sama yake garin yin wannan zai rufe sai yake fara wato dan ta ga aje ba ciwa ta ce ba a jara da jiwa ko wani da ni da hadai da ke ba haka hadisi yake ko an kuwa to rufi alkalam alkalam an karate an dauke alkalami da kan mutum uku sai da shi hadda ne idan mai wani ya fita aje ya yi baran ba kai shi sai Allah ya zaka ba domin kai ne kuka ne da kake kware kuwa haje ya yi a gaban ka eh saboda shi da zan ina yake ba domin ai shi ne bacci kanwan mutuwa ya mutu da yasa yake to alhamdulillah da bi abani ko yawa yake faɗa wannan warta alayya ruhi kabi ya ba ya da mun da raina warta alayya ruhi ya da mun da raina domin da ran baya nan to wanda ran sa baya nan kada ka aika da liji alaikum salam wai sallar farilla ake magana yanzu ya zai ma abin da aka ta farilla bujani sallar farilla kana jin bacci ka ga zo da azuma da yake wai ake ku ba ku kwanta na eh ai da ba ai kiyamun lail ba ba kiyamun lail Kun ji wani karatu, wai saboda wai akwai wanda suna tare da shi, shi yana bacci lokacin sallar barilla ya yi sai taje. Sai yake ce wata wani wai dan mai da ya taje. Ai an ce mutum yana jin bacci ya kare je. Wai ya taje ya yi sallah ya yi abin da ba daidai ba ba. A sallar barilla wannan karatun nasa ya wuce ni gaskiya eh wallahi ala awwal da muka bada dai Allah ya ba mu dadan sa wannan muka kuskure Allah ya bai mana an sami gudun da dubu ɗaya ɗari da arba'in Allah ya saka kowa da alheri in sha Allah ta'ala ta ci ne zuwa kamar da muka bada a jera zami ba za mu yi karatu ba kamar sati sati ne zuwa ranar lahadi za mu sauka muna gayyata kowa da kowa ta dalibai arba'in da takwas ranar lahadi insha Allah karfe tara to insha Allah kuma wannan ranar muka ce ba karatu a jiya sannan a kafin suna ga daga waje gari ranar za mu shiga akwai irin harkar dawa da muke ta IBC to wannan karan za a yi a Kano a Kongogo da wasu wurare haka za a yi to bana tabbas ne kuma to shine muke ganin babu ba karatu har kafin gaba insha Allah ta'ala kusan sati biyu ke sai yawa in bayan mun kammala abubuwa kuma sai mu amma sati biyu dai talata biyu ta uku za mu karatu insha Allah wannan shi sannan akwai sanarwa kamar haka akwai ma yadda na biya da shi ta wannan berayen ne ko da karatu muna kar alkon addu'a yan uwa Allah maka mutum sarki ya gafarta mata Allah ya yi mata ya ba da juriya da hakuri da iyayen da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama ya ce da rahama ta gurgurin idan ba ka ga Allah ya ga mu da kyau da imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon budda Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon budda muna kuma ubangiji da sunayen ta kyawawa da tobin da maka buza Allah maka mutum sarki ya biya kowa bukatun sa na alkhairi wannan da kuma mana wasiya da addu'a Allah ta biya masa bukatun sa na alkhairi wato neman aiki da sana'a Allah ka tallafa musu wadanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya da ta ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم خذ ناسيتنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او كلا من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين